آمنوا الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi bakwai ga watan rajab ko ga watan sha'aban shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ne ko ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun yi darasi na farko a cikin suratul luqman satin da ya gabata yau za mu tashi darasi na biyu aya ta goma sha uku muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
Mm.
إن الشرك لظلم عظيم
na'am ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين na'am وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
Mm.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون idan ba manta ba satin da ya gabata mun ce waɗannan wasiyoyi ne da Luqman hakim wanda zancen da ya fi inganci shine Luqman ba annabin Allah bane babban wato salihin bawa ne da Allah madaukakin sarki ya ba shi hikima da ilimi wannan ita magana ta fi inganci akwai wanda aka samu kaɗan daga cikin magabata da suke cewa wato Luqman hakim annabi ne. saboda wannan kalmar da aka faɗa na al-hikma amma zancen da ya fi inganci shine Luqman wato um, bawan Allah ne nagartacce wanda aka yi shi zamanin Annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana ɗaya daga cikin wato mutanen da suke zamani da Annabi Dawud kuma Allah ya ba shi hikimomi masu yawa kamar yadda muka faɗa a baya har wasu suna faɗar cewa wato fata ba irin babbar fata bane kamar yadda ake faɗa amma dai zancen da ya fi inganci shine mutum ne mai hikima da ilimi to yayi waɗansa wasiyoyi har guda goma wanda ake so kowane ɗan adam wanda yake a ban ƙasa ya yi ƙoƙari ya ga ya yi amfani da wannan wasiyoyin wajen ɗabbaƙawa a ƴaƴan da Allah maɗaukakin sarki ya bai to hikima ta bar wasiya ta farko da yake ne yake wa in qala luqmanu libnihi ka tuna lokacin da annabi luqman ya gaya wa ɗansa wa huwa ya'iduhu ya nemar wa'azi wato ya bunayya shi ce ya kai dan dana kaga ba ma ya baniya ba ya bunayya li tasbih ya kai dan karamin dana la tushrik billah wasiya farko karka hada Allah da kowa saboda muna yawan faɗa wannan kalmar in ka sake mutum ya koma ya sake ya koma zuwa ga Allah yana wa Allah shirka to wallahi ba zai remedial a wuta ba ba kuri ND ba kuri NCE direct entry za a sake a wuta idan kuma kaga ya fita a tayyidin jazzaman fi samin khiyar shi sa karka take wato ka koma zuwa ga Allah kana shirka wani sai ya mutu za ga ana ɗebo kayansa wani abun ka kalla ba za ka so ka kuma kallo ba ko shakka babu wannan abun kuma na shirka ne manya manyan abubuwa to duk wanda ya san yana wa Allah shirka yayi kokari ya tuba kafin ya koma zuwa ga Allah domin ayat da take magana akan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi tana nan a matakin Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka idan ya tuba Allah ya karɓi tuban wannan baya ce wanda za a ce ba za a gafarta masa idan ka ga mutum ya mutu yana shirka ya shiga aljanna sai dai in tsakumi zai fita ta kofar allura shine firarawa ke cewa lan wa alkuna ba zai taɓa yiwa ba kenan raƙumi ya fita ta kofar allura kuma ko da mutan duk duniya za ta haɗu su yi wa sallah su nema ma ceto a gurin Allah Allah ba zai kuna su shi sa ba a so shirka ta bujiro dangane da wato sha'anin mutum karka sake Allah ya ba wata jaraba wani ya zo tsora ka a cikin tsira ya tunkudo ka daga kan dala ko goron dutse shi kenan ya yi ba turin da ta mutu kenan saboda haka shirka ko sabani ka ji an ce malamai sun yi akan wata matsala wanda ya ce shirka shirka ne kaza wanda ya ce ba shirka bane to karka yi don wannan matsala in ka duba za ka gabata cikin abubuwan da suke na wajibi shi kenan sai ka zauna lafiya saboda haka kar mutum ya sake wani ya kai shi gurin wani boka ko wani dan duba ko abin da yake kama da wannan to sai ya ga wa dan da yake kar kai shirka ga Allah kaga wato hukunci abu na farko kenan da ya fara ga ba wanda yake kowanne girma sai ya inna shirka domin ita shirka la zulmun azim babban zalunci ne wannan ya tabbata a hadisi wanda lokacin da aya ta sauka alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أتل الأنعام cewa waɗanda suka yi imani ba ta kuɗa imaninsu da zalunci ba Allah ya ce waɗannan mutanen su ne wanda za su samu aminci a gurinsa wahum mutanen kuma su ne shiryayyu sai sabai suka ce to gaba ɗaya cikin mu wane ne ayyuna lam yalbas imanuhu bi zulmi waye a cikin wanda imaninsa bai ta kuɗa da zalunci ba in dai wannan ne suna ganin ba wanda zai sa sai annabi ya ji da yake innahu laysa bizar ko laysa bizar wannan al'amarin da kuke faɗa ba fa wannan ake nufi ba domin kan gurin da Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun ba wannan zalunci ake magana ba wanda zaka zalunci kanka ko kuma ka zalunci wani ko abin da yake kama da wannan sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ala tasma ila qawli qawli luqman libnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yake ba ku ji abin da Allah ya faɗa ba lokacin da Annabi Luqmanul Hakim yake magana da ɗansa yana cewa da shi ya bunayya la tushrik billah sai Annabi yake to wannan zalunci yake nufi kaga sai ya fassara ma inna shirka da yake ne la zulmun azim saboda haka babban zalunci shine shirka sauran kuma wanda ake rinjiyar da kuri yan a wuta ne Allah ya kiyaye ku saboda haka wannan shine abin da ake nufi cewa inna shirka la zulmun azim kun ga wasiya ta farko sai ce kai dana shirka babban zalunci ne karka yi ta sai na biyu yace wa sayna lil insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni sai ce sai muka yi wasiya wato muka yi wa dan adam wasiya jinsin gaba ɗaya dan adam wasiya cewa bi walidayhi ya kyautata wa iyayensa me yasa sai Allah yake hamalatu ummuhu wahnan ala wahni domin mahaifiya ita take daukar mutum rauni kan rauni lokacin da ta fara samun juna biyu daga wannan lokacin to rauni ya riga ya shige ta domin yanzu ba ita kai wace su biyu ne musamman kuma aka ce an kai wata yin wato wata hudu daga wannan lokacin kuma al'amari ya fara canjawa ya fara girma to sai Allah madaukakin sarki yake wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amin sannan kuma rainansa za a yi za a yi cikin shekara biyu cikin shekara biyu wannan ana magana ne akan in ka yadda ta yadda an samu yarjejeniya tsakanin mata da miji domin matsalar yayi ba matsala ba ce ta wani daga cikin ma'aurata matsala ce ta mutum biyu zama ake a tattauna cewa to ya kamata a yaye yaron nan a wata goma sha bakwai ko a wata ashirin ko a wata kaza duk da cewa akwai sharadi na musulunci wanda za mu ji shi nan gaba wajen yayan to shi ne Allah yake shi amai cikin shekara biyu kawai sharadin shi ne idan kuna so a yare yaron ku yin shekara biyu wata 24 kenan to sharadi sai ya zanto an haife shi a wata shida domin can wata ayar za ka ɗauko ka haɗa Allah ya ce wa amruhu wa bisaluhu na shahara a cikin suratul aqaf ko cewa da rainansa ɗaukan ciki da yaro shi gaba ɗaya wata talatin ne shi za da wani ya kai tsara gurin abu hanifa kun sa ana magana a kan su yan ahanaf yan ahanaf mazhabar abu hanifa ba wanda ya ji shi ya kiyasi shi sa an ka zauna da mutumin indiya yanzu dan pakistan wanda ya iya wato yake da ilimi ko za ku yi mutu in ba ga ta wace kure ka yau su sun kwari a mutu sun kwari sosai saboda abu hanifa kaga ai a ruwayar hadisi ba a ruwaya a gurin sa domin da ilimi ba a ruwayar abu hanifa amma yanzu abu hanifa zai iya zuwa ya kalli wannan fitila ya ce baka ce kirin kai kuma ka ce fara ce ki ta mutu kuma sai ya kure ka duk da farati gashi nan tana hakkawa da fari sai ya kure kai kuka gaba zai ce to kai dauki cewa farati wato bakacci ni kuma dauka farati in kuka jiya kuma sai ya kuma kure ka duk yadda aka jiya aka sai Allah ya masa wannan baiwa to saboda haka wani ya kai makara ya je yake da shi matarsa ta yi wa a wata gida shi kuma ba ɗansa ba ne san da yake ba ɗansa ne to sai abu hanifa ya ɗauko masa wannan ayar yake ya za ka yi da ayar yake da Allah maɗaukakin sarki yake wa amluhu wa fisaluhu talatuna jara sannan kuma ya za ka yi da ayar da Allah yake wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida'a sannan wa fisaluhu fi amayn yace ya za ka yi da wannan yace wata yace Allah ya ce za a reni yaro tsawon wata nawa 24 sai to 30 a kwashe shida a kwashe 24 ke saura na rufe saura shi ne to ta shi gaban gundan kai kuma annabi ya ce alwali min dirai duk wanda ka sake ka aura mutukar ka saki labule ne da ta yi bayan wata shida san kai to saboda haka wannan shine illa iyaka abin da ake so a kalla ka'idar da muke so mu faɗa shine duk lokacin da duk lokacin da za a yi yayi yarjejeniyar shi ne wannan kwantakin da ake nema ya zanto ku auna cewa a wata nawa aka yi biya idan wata tara aka yi shi to abin da ya rage muku kawai wata 21 idan shekarau ne sai da shekara a ciki wata goma sha biyu to wata wato abin da ya rage muku wata goma sha takwas kawai ba ku da damar ku ce za ku haura wannan shi ya kamata a ce ana tunawa ma'aurata ko da yake cewa su rika tafiya da wannan yayin daukan ciki da yaye yana da muhimmanci wato ma'aurata su kiyaye a kansa idan da za a ce to wata tara aka yi su kuma yanzu na ganin wata goma sha biyar za a yayi musulunci da hana su ba kawai dai su duba maslahar yara cewa idan zai samu lafiya cikakkiya da shawarwarin likitoci an fahimta da kyau ko shi kenan kawai amma musulunci da yi kakalan da cewa dole sai kaza iya sharadin sa kawai ya zama to duk abin da za ku yi a kewayen ku na wata 30 ne tsakanin daukar ciki da yayi wannan shi ne kawai an gane ko to shi ne yake wanan alawani wa fisaluhu fi amaini aniskurni wani walidayka ilayya al-masir yake ka gode mun wani walidayka sannan ka gode wa iyayenka sai Allah yake ilayya al-masir makoma gare ni take a wannan ayar ce malaman tafsiri ke cewa ka'idar yadda ayar inda Allah madaukakin sarki ya ce wa sanal insana bi walidayhi anisko bi wali walidayka ilayya al-masir ayat ta tana domin ita ce wasiyar gajiran anisko bi wali walidayka ilayya al-masir ita ce wasiyar amma amluhu wa bisaluhu al-amru hamalatu ummuhu wa ana ala wani wa bisaluhu bi amaini wannan jumla ce mu'taraba aka malaman larabci suke cewa jumla ce kawai da aka bujiro da ita wanda ko ba ita komai ya tsaya amma da aka ga ba muhimmanci da kimar iyaye sai aka kawo ma jumla ma ga da to ya za ka gode wa Allah shine ba da zaka ce gode wa Allah shine bauta fasa a yadda yake bukata wa qadara rabbuka alla ta'budu إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا kun Allah madaukakin sarki wa da hada kai mai shirka ba shine godiya gare to ya godiya ga iyaye take shine ruwan nan ayoyin da muka kawo wala tike wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana shine kyautata mu shine godiya ga iyaye duk abin da zaka yi mutum kana ganin sa a mutanen banza to ka gode musu saboda haka kyautatawa za ka yi musu kamar yadda malamai kamar yadda malamai adam adam rubar Imam Bukhari ya kawo yayi sauki a dai da yawa yana ga yawa yadda za ka yi wasiya yi biyayya to wannan abubuwan ake bukata a gurin ka shine shine gode wasiya domin a cikin adam rubar har bayan mutuwa su zai da ga yawa mai za ka rika yi domin ya rauto godiya ta bi domin wasu dauka suke daga ran da uba ya mutu ko mahaifiya ta mutu shi kenan an sallame ba gama ba ba gama ba a cikin haƙoƙinsu da aka gaya ba bayan sun mutu ba cewa har da kyautatawa wato abokansu da suke amunansu da yi musu biyayya kamar cewa iyayen ka ke duk akwai wa'annan abubuwan kuma bai adabu da mafarar can za ka koma duk ya gaya ba saboda haka ga su iyaye biyayya da gode musu a ta suna cikin kabari akwai wannan banda yi musu addu'a ta kullum to kaga wasiya ta biyu kenan anis kulli wali wali dai ka ilayya al-masir sai ce wa in za hadaka ai wa in hamalaka idan suka tsananta ba suka tilasta ba ko suka dora ka ala an tilka bi cewa sai kai mun shirka yawan lokacin da ga wata uwa ita za ta yi tace sai an yi kaza mun ja samu irin wannan a matsayin da na almajirai cewa ka bi uwa ce take so sai an je gidan boka dole wai saboda yanzu yana da yana gurin aiki kaza ya samu matsala sai ta ce sabar hannu a kai to ai yanzu kika kai shi har kafa aka sabar ba hannu kawai ba kina kai shi nan wallahi har kafa aka sa domin duk abin da yake samu wanda yake da karancin nan sai an kwashi to kaga sai yace ala an tilka bi in iyaye da an ce ka ka samu ka gode musu idan suka tilasta ba akan kai shirka da ni ka hada ni da wani wala tu ya'huma Allah yake karka bi zuwa ma ne yake laka bi ilmi cikin abin da ba ka da ilimin sa Allah yake fala tu ya'huma kada ka bi kaga wannan ayar in za ku iya tuna a baya ba sai na mai ta duka ba ai na ba ku misalin cewa akan wato akan akan asari ibn abi wa kan ta sauka yace abubuwa huda kai na suka sauka na kawo wannan a karatu biyu uku baya an fahimta da kyau ko shine wanda mahaifiyar da lokacin da ya musulunta take ta iyajin aikin cin abu ba za ta ƙara cin abinci ba da gehu kwana ɗaya zuru ya ƙi kula ta kwana biyu ya zo ya ce umma ki daure ki ci abincin nan ba yake dan gaskiya ba zan koma addinin da yake so na koma ba har sai da wani lokacin sai an made ki al'ura to yazo yake da ita tuma ta tuma yazo yake da yake wallahi umma inda Allah zai baki rai dari ki mutu ki kuma dawowa a kuma baki sai ba yake yake na ranki da Allah ba zan koma addinin da yake so na koma ba shi ne aka ce akan sa ayat ta doka wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma abun da sa bila bi wa kafi yake ne yayi dai domin ba haƙƙin ka bane haƙƙin ba haƙƙin ta bane haƙƙin Allah ne to wasu ba ta bambancewa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin iyaye saboda haka kowanne da ban yake ba so ka takura sai Allah yake wa sa'iru ma fi dunya ma'rufa ka kyautata musu a wannan duniyar kai zamantakewa da su wanda shari'a ta yi da ita mai kyau kaga shi za asma wato da mahaifiyar ta take zuwa ko ko mahaifiyar uwa da ake kira wato mahaifiyar asma'u da take zuwa gurin ta ta mata ziyara ai ta sai da tayi tambaya ta tambaya annabi Ali da ta tana cewa shin zan idan ta zo mun ziyara zan ce sauraron ta annabi yake babu ne kika cewa ba musulma bane an fahimta da kyau ko to saboda haka ko da ba musulmi bane za ka kyautata musu amma ba za a yi abin da Allah baya so ba saboda saboda wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi sai Allah yake wacce bi asabila man anaba ilayhi ka bi tafarkin wanda ya komo zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sannan makomaku tana gare ni ya Allah wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun dan ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aiwatarwa sai Allah yake يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات نعم فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله inna allaha latifun khabir to kaji wasiya ta gaba sai ce ya bunayya lukmanul hakim yace wa kansa ya kai dan dana innaha hakika yadda sha'ani yake innaha wato wato shine suke cewa ana nufin alfitla hakika yadda ɗabi'ar take in takum miskala habbatin idan wato ka zo da wani gwargwadon aiki na mummuna ko kyakkyawa gwargwadon wato kwayar komayya shine abbatin wato wata kwaya min kazalin ta komayya Allah yake fa ta kun fi sakrati ya zanto wannan abin da ka aiwatar yana kan dutse ne kato shi ne fa au fi samawati ko ko yana cikin sammai au fi al ko karkashin kasa Allah yake ya ati bi halla Allah madaukakin sarki zai zo da wannan abin da ka aiwatar wannan shi ne fassara ta farko da malaman tafsiri kai cewa duk irin aikin da kai duk irin dabi'ar da zaka zo da ita in ta kun khisla duk irin dabi'a da zaka zo da ita wanda take mai kyau ko mara kyau Allah zai zo da ita ranar alkiyama wasu malamai kuma suka ce a'a wato in ta kuma misali habbatin min kadarin shi ne duk kankantar halitta duk kankantar ta wanda ake iya gani da microscope da wanda ba a iya gani Allah wa rahoton sarki zai tattara ta ranar alkiyama lokacin da za a yi wa mutane hisabi kuma za a tattara su guri daya duk kankantar su za a haɗa su gurin to shi ne abin fassara ta biyu da malamai suke to cewa fa ta kun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah sai ce inna Allah latifun khabir lalle Allah madaukakin sarki mai tausayawa ne kabirun ne ba da labarin abin da ka aiwatar kaga wannan kuwa ai wato wa'azi ne babba a ce ka samu dan dan da kana ga yamar wannan kana nusar da shi shine wanda in ya samu kansa duk inda ya samu kansa a duniya zai kaddaro cewa Allah yana tare da shi kuma Allah zai tambaye shi wannan shine wato wasiya ta gaba sai Allah yake ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna zalika min 'azmi al-umur to kaga wasiya ta hudu da kumanan hakiki yau dan su zai ya bunayya ya kai dan karamin tsana aqimis salata ka rika tsaye da sallah wani ba ruwansa ba kullun zai fita ya masallaci amma ƴansa suna ta bacci yayi musu bitu din su ko kuma a ɗakin su ma a turo yake wallahi zai wuce zai dawo yana kallo da safa ana alwala ana sallar jan koko ba abin da ya dame yace ya kaga shi Luqmanul Hakim yake ga wa ɗansa yace ya kai dan karamin dana a cikin salata ka kai da sallah ka ji wasiya ta hudu kenan yace wa amru bil ma'ruf ta biyar yace ka rika umarni da kyawawa sai yace wani anil munkar sannan ta shida ka rika hali da mummuna kaga ya dora shi akan wannan shine umarni da kyawawa hali da mummuna shine idan ya kula da ɗan gidansu ba makotawa ba zai kyale shi shine za ga irin wannan aka tazo ya ga dan makota yayi ba daidai ba zai kira shi ya hukunta shi ba abin da ya dame har yanzu akwai irin wayannan amma ba su da yawa saboda yanzu ɗabi'ar ta koma kawai kowa wai nasa ina ta kawai wasu nasin ma ba sa kula da shi sa jiya muna magana da wani profesa yana tambaya cewa wai waye malami irin wannan tambayar mun yi wani karatu sai ke cewa waye malami ya ke ba da amsa sai ce to kuma waye malami ne duka malami ne sai wasu ka ce ba malami wani nace ya danganta kada a sai nace kwarai ko ya danganta nace ai ni yanzu ba ran gaya ba in nace yaro na makarantar da ba a duka cire gidan Allah domin abin da ake nuna wani hoto ake ban cewa sai abin da afta customer kenan ba ruwan su da dabi'a yara irin wannan makarantar ce na taɓa zuwa shekarun baya shekara goma sha biyar baya a nan cikin wayannan DRS din nan da ake da na wajen da gidan gwamna wani ya jani shi na ji so da yake wata wata ta bude makaranta yana so dalle dan Allah ya ji ya rika koyarwa a wajen ya dage nake to mu bi da muka je ta fito ana magana sai ta fara bada condition su yaran su ba a dukan su ba a kaza ba a kaza sai shiru ina kallon ta sai ta gaba ni to gaskiya hajiya ni wannan makarantar ta ke barke zama nan ba ina zaune sai Allah ya nuna min darasi malamin ya zo yana alwala a famfo sai wani yaro ne tallake masa ya wannan ka ka fada cikin ruwa wallahi din je kawai abu ya jira ya dauka saboda yana masa hukunci za ta kore saboda za ta waje dubu bakwai ko goma saboda haka wayannan shine shine wani to muna ina yin wannan gyara sai yace ya ga irin professors din da ne masu wato masu masu saukin kai baya gyara cewa kawai zai kawo matsala dan a tattauna ba wai yana jin ya kuri akan ta ba ana kuma muna ka da ni yace to ya dauki ai hadisi sai wani aran ba wani malam muka ba sai yace sai nace ni ina da hadisi ka duba adabul mufrad sai yace nuna ana hora yara sai shi ma yake hada ka tai akwai hadisi a rufu sawa'a yace da annabi zai ga ibnu mas'ud ka je ka duba hadisi da yake ya sako shi kenan nake amma akwai dukan da dukan da yake da ka'ida shine cewa idan aka ce duka ba ana duba akai kamar yadda ake a godin school za ka yarinya a ce an mata bulala ɗari hadisi kenan zina kai misali nace amma idan ka yi da nagartan malami ka sai mata to ai baka tambaye ka dan me yasa ya hukunta shi ba in dai ka yadda ne hankali ne in ba ka yadda da hankalin sa kace kai mai yaro shikenan kawai domin sajan ne ko yau yau ko wani kurti ne na soja amma in ka yadda da dabi'a da mu mun taso da wannan dabi'a dan ka koma gida kace amma hukunci sai an kara ba Allah mu da shekarun ma ba su yawa ba sai lokaci a baya ai wannan matsalar da ta taso in za ku iya tunawa har sai da Dr. Abdurrahman ya tawo babu misalin sarkin Kano lokacin da ya je akan dan sa a rumfa kwale za ku iya tunowa ko to saboda haka wannan shine duk iyayen mu na da haka sai duk ta zauna lafiya amma yaran yanzu za ga bautan da ake musu ba yi muku ba ku yanzu gaba ɗaya yanzu iyaye bautawa yara suke amma kuma wahal da su saboda haka ya kamata mu tsaya mu kalli yaya tarbiyyar magabata take shikenan kawai wannan shine abin da zai bamu haske mu iya tafi da rayuwar mu amma ba haka ba shi sa sai da yake sa dan ka su saka abin ya sai shine kawai kuma shine karatu yace sai ku ka abin ya sai ba kana san su kana zan su kana komai kake kai ai kana bi a cikin ka za a tsira ba karfi sai yayi rabi nan sannan ya jira abin da zai zuba ya zaro gatan kenan ai shine gatan domin idan bai da lafiya kake kwanta a gida kane ji haka baka taimake shi ba yawa saboda haka lokacin da zaka zo ka rika ba wa kanka tarbiyya sai ya rika jin kai ma tarbiyyar da zai rika jin cewa an ya ku abba yana so za sosai ya kamata ka dauki wannan zala amma a yanzu duk abin da yake so a rayuwa shi za a yi ba za a nuna ba daidai ba wannan ku ko shakka babu kafin ka mutu sai Allah ya jarrabe ka sai kaga abubuwa da yawa Allah ya kiyaye ki saboda haka shine yake cewa wato wasbir ala ma asaba kaga kai hakuri akan abin da zai same ka ku kalli ayar kai ta dabbobi da kyau kuma baya akini salata wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sai ce wasbir ala ma asaba kai hakuri akan abin da zai same ka me yasa saboda umarni da kyakkyawa da hani da mumuna yana janyo bakin jini ko ba haka bane yana janyo bakin jini zaka ji an ce kaza a kuma cewa kaza wani lokacin ba kai wasa ba uwa ce za ta fito ce magana da gabe ya ba magana ko uban ko abin da yake ba da wani to saboda haka kaza umarni da kyakkyawa in aikin hizba za ka yi to sai ka yi hakuri wajibi ne ka zama mai hakuri sai Allah yake inna zalika min azmi al-umur lalle wayannan abubuwan da aka lissafo suna cikin manya azmil umruwatu wato al'amura waɗanda suke manya manya sai Allah yake ni ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور نعم وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wala tusahir kaddama annabi Luqman al-Hakim yace da kansa cewa kada ka rika jiyar da kuma tun ka shine dau abinda wasu matasa ke yanzu ba wani shiri daga wannan kan da ake eh mutum ya rika dauke fuskar sa wai shine wai wani tabiya da suke matasa za ga in kaji suna yin wai wai ma'anar da shine ba wanda ya ba wani jeji shi kadai ne jeji ke shine abin da yake fada ko ba wani jeji sai shi to Allah madaukakin sarki yake wala tusa'ir kaddaka linnas kada ka rika daga wa mutane kun kana daga wa mutane kai eh wala tumsi fil ardi marhan sannan kada ka rika tafiya a banka za kana ta kama cewa fa'ida da ya to wannan tafiyar ta raina mutane Allah madaukakin sarki yace inna la la yuhibbu kull mukhtalin faku Allah madaukakin sarki baya san duk wanda yake mukhtal an gane ko mai ta kama fakhurun bi alfahari cewa su sun fita yace ta tara sai Allah ya ce wa qasid bi mashi ka rika kai ka ta tsakiya wajen tafiyar ita ba ta takama ba kuma ba yanga ba mun fada a baya sai da awal gida yau namiji na tafiyan ba da su da ba bulala yi yace ni ce ke tafiyan ba yawwa kai tafiya madaidaiciya wadda ita ba yanga ba ita kuma ba ta hauka ba shikenan wagbudu min sauti sannan ka rage muryarka shine malamin suka ce in dai ba wai halitta ba halitta ka ce kawai muryarka ce haka kawai duk lokacin da za a yi hira muryarka ta fi ta kowa girma in dai ba gurin wa'azi ko tafsiri ko huduba ko wani abu da yake bukatar daga murya to ko da yake ka rage muryarka shine wagbudu min sauti wasu kuma malamin suka ce a ma'ana ta biyu wanda ne sauki shine kada ya don an zo yi raka kowa yi in za a yi awa ɗaya sai sai kai minti 45 sannan ka bar sauran ki to ba akwai masu irin wayannan ko da ga ya fi kowa magana da aka yi to shine ba da yake ce wannan ma'anar ake yi shine wa gudun sauki kawai duk maganar da aka dauko ya fi kowa iya ba zai baka kai ba sai ya gama yana gama wannan zai dora da wancan to shi ma ayat tana magana akan sai Allah ya ce inna ankara al-aswar hakika mafi wato wato sautukan da aka fi kyama ake mutunta su shine la sautul hamir mafi inkarin sauti shine sauti wato irin murya ta jaki ai kaga annabi alaihi salatu wasallam cewa idan kun ji sautin zakara ku yi addu'a ku roki Allah ko idan kuma kun ji na jaki ba sai ce ku nemi tsari ku nemi tsari a daidai wannan gabar to saboda haka wannan shine kuma shine wasu malaman suka ce wannan kalmar da aka kawo kamar yana zuwa nuna ba haramci kenan cewa wannan abin da za a yi haramun ne mutum ya aiwatar da domin kaga an kwatanta da wato sautul amir kamar yadda annabi yake cewa al'aidu bihi baki kal'aidu bi qaydi wanda yake wato komawa cikin ko kamar kan kalbi ya yi da ke kai duk wanda yake koma kyautar da yi kamar kare ne da yi amai ya laifi ina wasu ba da suka ce kamar da ya zo a cikin bidayatul mutai suka ce to me dan kai amai ka laifi ai ba haramci yake nuna wanda suke so su nuna ba haramci yake wasu suka ce a ai sifar dabbar da aka kwatanta mutum da yake shi za ka kalla to ko shakka babu dai wannan wasiyar ita ce wasiya ta karshe ta lissawa za ga guda goma kenan da Luqman al-Hakim yayi wa kansa cewa inna ankara al-aswati da sautin hamir cewa duk lokacin da ko aboki kai iyaye na kwarai za ga wani uban idan ka yi sallama da ɗansa in Allah ya dace fito ko da tafiya a rana zai gwada cewa ko kuma fitowa ya koyi ne ko ya jawayi wannan ɗabi'a ce ne ke na taɓa ba ku wannan misalin cewa ko irin shi malaman garin nan haka farkon zuwa na gidansu da na je ma ibn ya rasu Allah ya masa rahama sai da ma ibn ya gudu ya kalle ni na gaishe shi daga sama har kasa sai goma shine babban dan da aje ga mai a maza aje ga mai yace wancan dan gidan waye yace dan gidan wani ne ma ibn ka guri kaza yake yace to ka ci gaba da mu'amala yanda iyaye su kenan cewa Allah ka fito aka ga dabi'ar mutum kuma za a ce to kai baya baya ne wallahi ni wannan na samu wannan saboda ina da murya duk lokacin da nayi aboki ya zo kofar gidanmu muna hira in ma ya gumu ya biyo bayan mun gama hira na shiga gida sai ya kira ni sai ke waye wa wannan da yayi sai ya tambaye ka daga ina yake waye kaza duk hirar da muka yi duka to sai ba ka shawara sai to ai kaza kaza kuma ai kaza kaza kuma ba a ga yawa mutane wannan tabiyu tarbiyoyi ya kamata iyaye sai yanzu da kake mataji danka ya fara tazawa ka fara dora jawo kan wannan tabiyu kafin wato kafin su yawa ka zo ka ce idan ka tarbiyanci na farkon in Allah madaukakin sarki ya taimake ka to shi wannan na farkon shi zai dora wajen kulawa da na kasar saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye wannan shine wasiyar Luqman al-Hakim ga ɗansa wanda an yi ta ne dan ya zama mana darasi kowa ya dauka ya tsora dan gane da iyalinsa sai Allah ya ce ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين Allah ya ce alam tarau shin ba kwa gani annan la sakara lakum ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da kansai wa asbaga alaikum al-isbab shine al-itmam sannan ya cika muku dan gari da yake wa asbigil wudu'a ku cika alwala kenan shine isbagul wudu yace wa asbaga alaikum ni'amahu sannan ya cika muku ni'imominsa domin yayi ka musulmi yayi ma kyakkyawar wato sura shine zahiratan shine wato sura ka tafili wa batina da musulunci kuma da ilimi da imani shine kuma ni'ima ta batini ta koyi Allah yake wa minan nasi a cikin mutane akwai waɗanda man yujadilu billahi wanda suke musu akan sha'anin Allah bi gairi ilmin ahali ba su da ilimi wala hudan ba shari'a a tare da su wala kitabin munir ba wani littafi mai haskawa a tare da su sai Allah yake وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير Allah ya ce wai da kila lahu muttabi'u ma anzalallah da an ce da shi ku zo ku ba abin da Allah ya saukar qalu sai ka ji suna cewa bal bar wannan magana nattabi'u ma wajadna alayha aba'ana za mu bi abin da iyayenmu muka samu iyayenmu a kansa sai Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'ir ko da shi dan ya kasance yana kiransu ila azabi sa'ir zuwa ga azaba mai radadi wacce take ta sa'ira kaga anan ban na tabi ma wajadna alayhi aba ana kan barna ba suke magana amma da ya samu iyayen su na ta da zumunci na kyauta na girmama mutane ba za su yi wannan ba kawai iyar za ta ara su rika yi cewa inna wajadna alayhi aba ana ya Allah bada hujjin sarki yake ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Allah ya ce wa man yuslim wajahu ila Allah duk wanda ya miƙa fuskar zuwa ga Allah madaukakin sarki وهو محسن يمعنى من كوتتاوى الإحسان في المراقبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه duk abin da za ka ji za a ga a cikin babul muraqaba din babi na biyar ko na shida a riyadu salihin wanda yake magana akan babi na biyar da yake magana akan muraqaba sai da ya kawo wannan hadisi cewa an ta abudallahi ka annaka tarahu da irin wayannan ayoyi cewa ka bauta wa Allah ka bar kana ganin sa duk inda duk abin da Allah ya ba da baiwa to barka tunano Allah idan Allah ya baka dukiya ka kifin da zakka an kowa bai sani ba Allah ya sani shi sa ka ga Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wayannan mutane guda uku hadisi Abu Hurairah dan an nuna ma muraqaba cewa duk abin da kake ci Allah yana sanar da kai cewa da mai kora da mai albinizi shine go mai mai mai mai ake kiransa zabiya an gane ko da kuma makahu sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika dan ya jarrabe mala'ika ya zo wato ya tambayi shi ne zabiya yace me ka fito yanzu Allah ya baka a rayuwarka yace ai ba inda na fito yanzu Allah ya bani kyakkyawar sura yace to a dukiya ba yace kawai ya bani ko da raƙumi ne ta jaguwa sai Allah madaukakin sarki sai ya addu'a Allah madaukakin sarki ya shafi jikin sa fata ta koma didi aka dina kyamarsa sannan sai Allah madaukakin sarki ya ba shi taguwa ya rika kiwon taguwa kan kace ne wannan ta zama garke guda ya je malaika ya ci gaba da tafiya sai ya je ya sami wato mai kora shi ma ya tambaye shi ya faɗi irin na wancan cewa abin da yake so kawai Allah ya sa ya warke daga wannan cutar da ake kyamarsa a kai dukiya bai yake sani ya yake aka ba shi sani ya ne ciki kowanne ya ba shi ne ciki wannan ne ciki wannan ba ne saboda haka shi ma sani ya ta haihu ya ci gaba da tara man garke sai da ya tara garke guda sai kuma mala'ika ya tafi gurin makaho yace me kake bukata a rayuwa ka yace idan sai buɗe yace bayan nan fa dukiya yace shi an akuya ma aka ba shi ko tinkiya ta yi aka kuma ba shi aka shafi idan sai warke to sai da zai zama garke guda malaika ya dawo sai dawo da sura ya fara zuwa gurin wancan mai aljini zin zabiya ya dai irin sura sai ya ce ni mata biyu ina cikin rayuwar bukata cewa ka taimaka min da wani abu da Allah madaukakin sarki a ce abin da Allah ya baka yake dan ta karasar da ni garin da zai yake gaskiya abubuwa sun yawa yake kadan ni yake ba wa Allah ba kai ne kai ma da iri na wani yake ai din da nake ba taba yi irin wannan biyon ba ban ma gani yake kai da shigan da nan kabirin an kabirin yake haka nake kuma dukiyar nan na gaji ta ne a gurin iyaye da kakanni sai malaika yake to wani kunta kabirin ba sayyara kallahu ila ba kunta in kariya kake Allah ya bai da kai surar da kake da saboda haka nan da nan ko Allah ya bai sarki ya bai da shi surar da kada nan kuma gaba ɗaya dukiya ta kai sai ta bi gurin mai kora shi ma ya mutunci irin na wannan sai ta shi bai san ba masu ya masa ma yake shi bai san kora ba tun da yake ta ta kora ba kuma dukiyar nan ya gaji ta ne iyaye da kakanni saboda haka tafiya ba shi a ga ya je ya fara bayani cewa ai da dai jiya ka zo yanzu ka ga sallah ta zo kaza da kaza ai ina dai za a yi wa yara kayan sallah za a yi kaza za a yi kaza saboda haka ba dama shi ma ya mutunci Allah ya maida shi wannan yanayi yana zuwa gurin makawa to makawo ya man magana zai ce ba Allah yace da ni ma irin gani yace kaga dukiyar nan sai ba abin da kake so kamar wanda ba ka so yace ba zan gode ma ba idan kana son wani abu kake dauka yace ba ba zan gode ma ba yace duk abin da kake so ka dauka komai ba da komai Allah ya bani eh sai kawai malaika yake da to ni ba mutum bane malaika ne Allah ya jarabe ku ko ko uku duk biyun sun faɗi kai kadai kaci sai yake biya saboda kaga wannan ya kawo shi ababul muraqaba ne dai nuna ba dai halin da kake ciki kamar yadda makawo ya tuno cewa duk abin da yake ciki ba Allah yana sanadi bai kamata yawa Allah butulci ba to ka tuna kai ma da ba ka da kokobo ka ja wahala ka yi kwanan ku ka yi kaza yanzu Allah ya baka dukiya dan me yasa zaka hana Allah kuma ko talakawa hakkin me yasa to wannan abubuwan in mutum yana tunawa za ku ga zai zauna lafiya da dukiyar da Allah ya baki roko Isa yake wa atuhu min malin lahi alladhi ataku ku ba shi daga dukiyar da Allah ya ba ku wallahi imani ne babba Allah ya baka dukiya ka iya fitar da fitar da zakka duk wanda ya ga baya fitar da zakka bai sani cewa ta lala Allah yake masa ta lala domin zai shiga yanayi kana kana in bai wasa ba kafin karshen rayuwar sai Allah ya hada shi da cutar da asibiti zai kare sannan yake ya zama wa ƴaƴansa alaka da karshe za ga abubuwa da yawa sai sun shiga ko kuma in ba bai tafi harkar asibiti ba to insha Allah ta'ala in bai wasa ba bayan ya mutu sai Allah ya kawo fitila cikin dukiya mai ɗimbin yawa duk wanda yake fitar da zaka tambaye shi zaka ji irin jin daɗin dukiyar da yake samu amma zaka ga ba wai ba ka fitar da sadaka ba shi za kuma da yake in mutum in ya zo ba da zakka ko gode ba ba za akwai wanda suke da wannan cewa ba wani godiya an zo ka ba da zakka in ka ba shi ɗari biyar yake a cikin nawa ka fitar da zaka bar ɗari biyar a nawa ai miliyan ɗaya ga wuce kuma kamar ɗari biyar domin haƙƙin sa ne amma fa kake wa ne za ka rasa yawa za ka rasa wallahi za ka yi hudu ba to saboda haka wannan shi ne abin da ake faɗa to shi ne a lisa ne an ta abudin la ta annaka tarau ka bauta Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa fa in lam takun tarau fa innahu yaraka to Allah yake wa huwa muhsin duk wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsin yana yana kyautayi faqad istamsaka bil arwati al-wusta hakika yayi riko da igiya wadda take ni wato mai kwari ya Allah yake wa ila Allah aqibatul umur lalle kyakkyawan wato karshen al'amura yana gurin Allah maka kafin sai yake wa man kafara duk wanda yawa Allah butunci kuwa fala ya azunka kufru kafir ce wata da butuncin zakat kai kai ya sa maka damuwa ana lallajin annabi alaihi salatu wasalam ila ina marji'uhum Allah yake makomar makomar su tana gurin mu wa nabiyuhum bima amilu za mu ba ta labarin abubuwan da suka aiwatar inna allaha alimun bi zati sudur lalle Allah madaukakin sarki masanin abin da ke cikin zukata ne fi numati'uhum qalilan za mu jiyar da su daɗi ɗan kankanin lokaci thumma nasarruhum sannan takura musu mu tilasta musu ila azabin jalil zuwa tsaiwa zuwa tafiya ga azaba wadda take mai kauri babba kenan sai Allah ya ce ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد Allah yake wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wa ya halitta samai wal arda da kasai da yaqulun Allah da bakin su zasu ce ba Allah ne qul alhamdulillah to sai ne godiya ta tabbata ga Allah da yayi wa'ancan abubuwa bal aktsaruhum la ya'lamun amma bari wannan magana mafi yawan su la ya'lamun ba sani ba sai ce lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su na Allah ne inna allaha huwal ganiyyu lalle Allah shine mawadaci alhamid wanda ya cancanta a godewa shine huwal ganiyyu alhamid sai Allah yake ne ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم na'am ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير Allah yake walau annama fil ardi da ace abubuwan da suke ban kasa gaba daya min shajaratin na bukiri ace da ace duk bikin da suke duniya gaba ɗayan su aklamu su zamto a mai da su alƙalami duk bikin duniya ayi a gamba da su a fice wal bahru yamudduhu shi kuma gaba daya wato ya zamto duka kogin duniya gaba daya a mai da shi tawada min ba'dihi bayan wannan kogin duniyar gaba daya a samu wasu sab'ati abu aure wasu koguna manya manya irin wanda yake na duniyar wanda wato aka ake da shi na da a samu sab'atu abu aure guda bakwai wasu malamai suka ce wannan bakwan karshen lissafi ne ba irin dan balarabe zai lissafi sai ya ce bakwai ko da guda bakwai ne idan a gomayya zai magana shi idan yana so ya ce kamar da bawo yake to malala gashin kinkiya to a gomayya in yace ma bakwai ya kura lissafi an gane ko ko bakwai ne to yana nufin ƙarshen lissafi kenan idan kuma wato a ɗaiɗai ku ne kenan in gomayya ne zai ce ko saba'in ne in ɗaruruwa ne zai ce ko ɗari bakwai ne shi da Allah ya ba mu misali a suratul tauba in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum an ai ba 70 din ake rubi ba domin shi ne kancan lissafi annabi yace Allah yace ko da za ka nema musu gafara to 70 shine kamar kace sau malala gashin tinkiya kancan lissafi kenan da bakwai ke lissafin to shi ma nan ba ana nufin bakwai ba domin gashi na a suratul kahfi karfi قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي او لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah yake kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi da ce koguna gaba ɗaya za su zanto tawada wanda ake rubuta kalmomin ubangiji shine kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi sai ce la nafida al-bahru da duk kogin sai ya tsare kabala an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare Allah yake walau jina bi mithlihi ko da za ku zo da irin sa malala gashin kinkiya shi wannan kojin kalmomin Allah ba za su kare ba inda za a ta zuwa da to inda za a ta zuwa da shi to ba za su kare ba an fahimta da kyau ko to wannan shine abin da yake magana akai shi shine yake walau annama fil ardi min shajaratin aqlam inda za ku zo da wato duk bukiyin da suke ban kasa ya zanto an maida su alkalami wal bahru yamudduhu a maida duk kogi ya koma ta wada min ba'dihi bayan wannan kogin ya zama ta wada a samu mai sab'atu abu aure ko guda guda bakwai ma na fi da kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizul hakim lalle Allah mabuwayi ne hakimin kuma mai hikima malai wata magana ne cewa annabi yake cewa Allah madaukakin sarki yana magana ne yana ba da labari an azamatihi wa kibriyaihi wa jalali yana magana akan girmansa da kambamarsa an gane ko da kuma daukakarsa wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula yana kuma magana akan sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka wa kalimatihi tamma da kalmomin sa tsakku shine da kace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq abinda ake bukata imani a gurin ka kawai wannan kalmar da ka faɗa tana da girman gaske da annabi yake in ka je sabon guri ko wani gurin bakunta yake ka karanta wannan hadisin muslim cewa a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq annabi yake duk wani abu mai cutarwa na dabba da aljan ba zai cuce ka ba wata shekara da ta Ahmad yana karanta muslim ya taba faɗa wannan yace lokacin da suka je yana cikin sabunci wani abu Makka da Madina lokacin sun je Madina karatu yace a lokacin gidajen kasa ne yace a wannan lokacin yace sai da yace shi gidan da aka dauke shi da yazo kan wannan hadisin yake faɗa yace gidan da aka dauke shi yace gidan kasa ne kuma gida ne da ba a rufe budewa za a yi yace kawai yana shiga sai tuna wannan hadisin da musulun sai bi a'udhu kalimatin lahi ta'amma din shari ba kala yace ya ja farka ya kuna ba a gefen kulan Allah da bai wace ta danna ba to kaga abin da ake bukata shine imani abin da annabi ya faɗa ko kai imani da shi ɗari bisa ɗari kaga aikin da zai ma amma idan mutum ya yi addu'a yana raba kafa ko to ko shakka babu ba zai ga tasirin ta yadda ya kamata ba amma idan kai ya da Allah ɗan yi da ɗari to za ka ga tasirin ta kwarai da gaske to shi ne malai yake cewa a nan wato yana Allah yana magana akan kalmomin sa waɗanda allati la yu'idu biha ahad waɗanda ba wanda yake kewaye kalmomin Allah shi sa kalmar da kake a'udhu kalimatin lahi tamma kalmomin ubangiji cikakku waye ta da ni sai shi kawai to ka ne mutari a gurin Allah da wannan kalmomin wanda ba a taɓa faɗin sa a duniya ba to da su kane mutane sai ce wala ila ili basharin ala kunhiha wa insaiha sai ce wala anna ma fil ardi su anan kalmar da nake so in zakar da yake wala anna jami'a ashjaril ardi bi ilat aqlama da za a mai da gaba daya duka abincin duniya su koma alƙalami وجعل البحر مدادا ومدده سبعة أبوهين أما إذا جباء كوجي بإلى إلى أنت دنيك بنيكي تقوم كوجي وكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته عليك rubuta kalmomin da suke bayani akan girman Allah da sifofinsa da kambamarsa to shine Allah madaukakin sarki yake to da duk wannan wato la kasurat al aqlam wa nafida ma ba'ul ba'r da duk sai alƙalamin sun kare abin nufi kaga ruwan da ya karatun allo ya san idan yana yi kana kai amfani da alƙalamin ka har sai ya kare ko ba yadda shi yake ba da an ga rubutu har sai ya kare shine ma da yake to da duk alƙalamin ku sai ya kare ba wai da an yi a kana yi kana kare jiki da har sai ya kare gaba daya duka bikin duniya sai sun kare ba kuma daga yin rubutu ɗaya a yarba a'a bayan ya wannan alƙalamin gambar ta ƙare a kuma ciro wata a kuma amfani da ita gaba ɗaya na duniya za ta ƙare ba tare da kalmomin Allah sun ƙare ba to shi ne amma da yake gaya mana nan yace to wannan hakan lubatan yana cewa law ju'ila shajarul ardi aqlaman wa ju'ila al-bahru midadan to da za su kare wa qala Allah ta'ala inna min amri kaza wa min amri kaza da nabi da ma bil bahr ma bil buhur yake da duk abin da ke cikin koguna sai sun kare akwai wata magana da ta da yi nake so in gano ta yake cewa shi kuma rabi yake ibnu anas yana cewa inna wasala ilmi al ibadi kulluhum fi ilmi Allah ka qadratin min ma'il buhur kulliha misalin ilmin Allah madaukakin sarki ilmin bayi gaba daya da kuma ilmin Allah madaukakin sarki kamar misalin wato azura wani abu ne a cikin kogi a zaro duk ilimin da Allah ya bawa bayi wato ba za ka taba kwatanta shi da ilimin Allah ba a cikin sarki ba shi yasa ya kare da ayat da cewa inna la azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki azizun mabuwayi ne ya fi karfin kowa hakimun kuma mai hikima sai Allah ya ce ma kalqukum kabiya ma kalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida ai halitta ku da Allah ya yi da tajin ku da zai rana alkiyama ba komai bane face wato ka nafsin wahidatin ko wato kamar rai ne guda daya ai ma san ku jami'in nasi wa ba'dhum yawm al-qiyamati bin nisba ila qudratihi illa ka nisbati khalqi nafsin wahida ai kamar halitta rai guda ɗaya ne ba da kulfa ya kula ka halitta annabi adam ba to kamar halitta wato dan adam ne cikin kirtawar ido gaba ɗaya halittar mutane da tashi ranar alkiyama shine illa ka nafsin wahida kai ka ce kamar halittar mutum ɗaya ne ai aljami'u hayyinun alayhi gaba ɗaya abubuwan da tashi da halittar da abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki me yasa saboda ayar nan ta yace inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu ko kuma ayat suratul qamar da Allah yake wa ma amruna illa wahidatun kalam'in bil basar wayna ayoyi ce ko kuma ka dau ayat din naji'a fa inna ma hiya zajratun wahida zajratun wahida sai ce fa idau bisaira saboda haka wannan shine abin da ayoyin suke ga mana ni zai ce inna allaha sami'un basir lalle Allah ba hukuncin sarki sami'un mai ji ne basirin kuma mai gani ina da ko shakka babu lokacin da ya wuce abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu larin da wanda muka yi kuskure Allah ba hukuncin sarki ya yabe mana ina da kowa wani da sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gujewa ta muna ko ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da adoyi na da kai Allah ka biya musu kafin Allah ka zauna da kasar mu lafiya iya mu garga mu gidan da siya Allah ka jikan da zafara mu da ita muke da rai Allah ka kyautata namu zuwa farka lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kamar injin ya ana sake yana gari ya dawo da dawo to Allah ya ta ina ka ganin je nake ganin ko ido na